Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Sido Kalango barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Sido Kalangu. Ku rike da kyau Sido Kalangu na hulɗa da gidajen rediyo a hamsin da biyu sannan da gidajen talabijin guda bakwai a dukkan sassan wannan ƙasa tamu na Nijar guda takwas. A yau Sido Kalangu tana yankin Difa inda za mu tattauna kan gudunmuwar da mata suke kawa wajen tafiyar da harkokin jama'a. Mun ɗauki misali na ofishin magajin garin Difa domin tattauna na wannan muhawara ta yau a nan ɗakin magana na ofishin magajin garin difa muna tare da madam barmu asama okanta magajiyar garin birnin difa sannan kuma tsohuwar daraktan bunƙasa cigaban mata sannan kuma muna tare da malam umar sanda na ƙungiyar farar hula sannan kuma ina tare da madu abubakar sakatare janar na ofishin magajin garin difa ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. kamar yadda muka bayyana muku a ƙasar Nijar mata dai suna taka rawar a zo a gani a fannoni daban-daban na cigaban ƙasa tamu ta Nijar sannan suna ba da damar su na shiga cikin harkokin siyasa da na jama'a tun shekarun baya-bayan nan a yau mace na taka muhimmiyar rawa kuma tana rike da mukamai da dama a cikin wannan ƙasa tamu a zaɓuka na baya-bayan na 'yan majalisu da na ƙananan hukumomi a cikin watan Disamban shekara ta 2020 ana kiyasta wato mata kwansayyar ko mashawarta 556 bisa 3,747 wanda suka hito daga cikin ƙananan hukumomi 266 wanda ya ba da adadi na kashi 18 cikin 100 a yau kamar da muka bayyana muku muna ofishin da'irar birnin difa ɗaya daga cikin wato da'irorin da mace take jagoranta wanda kuma tun cikin wata mayu na shekara ta 2021 tunda muna tare da wato madan bar mu asma'u kanta muna so ku gabatar da matsayinku da kuma wato dan tarihin ku takaitacce assalamu alaikum jama'a studio kadangu ina gode muku da kuka bani daman a yau in yi jawabi bisa kan gudunmuwar da mata ke kawa wajen tahiyar da ayyukan gunduma na farko dai zan gabatar da kaina ni ce madam barmu asma'u kanta magajiyar garin difa kabin in zama in hau karagar mulkin garin difa na yi zaman ayyuka da yawa na farko dai ni na yi karatu ta fannin ilimin malamin makaranta shine na yi zama institutrice na yi zama conseiller pedagogic na yi zama inspectrice na zo na dauki na yi rike mukami da yawa kamar na yi zama directrice regional ta promotion de la femme na yi zama expert jar a projet care international sannan na yi zama kuma expert jar a projet prolac don ka daga nan ne Allah ba ni ikon jagorancin garin Difa.
Ito, madan muna so mu tambaye ku a cikin ƙananan hukumomi 266 wato a yau a Nijar akwai mata da suke zama wato magajiya ko ce suke jagororin ofishoshin magajin gari na cikin wannan ƙasa tamu. Me za ku ci akan wannan?
To, in ban mance wajen mu goma sha hudu ne afirka muke jagorancin da'irori ko in ce gundumomi ko kuma in ce komin da saura har yanzu inda ya kamata a ce mun kai matsayin inda za mu zo mu zamanto daidai daidai ko ma mu maza na'am
to mike mike hana ruwa gudu kenan wajen wannan zaburar da wannan kokari naku to kun san sai in ce a cikin tahiyar da muke ciki al'adun gargajiya duka suna kawo suna hana waɗansu ayyukan su bar mata su hutu wato suna zama wani shinge kenan suna zama shinge amma shi ban ce addini musulunci yana bata me yana kare mace ne bisa kan abubuwa da yawa amma kuma al'adun su ne mahi yawa suke sa mata suna jin tsoro su hutu su kara da mazaje ko suna jin tsoro su hutu a ce ai sun zama yan iska sun bar zo gidajen sun zo sun shiga harkar siyasa kun san kuma yanayin siyasa in an hwara ta wata ran kana ini kana kaiwa dare ma kana kana gari yana in baka da miji mai hangen nesa ko mai hakuri kuma wanda ya san yadda siyasa take tahiya al'amuran za su zo wuya ko ayi rikici a cikin gidan ayi dekurajen ka ko ko kuma al'umma makwabta su zo su yi ta cece ku ce ko kuma duka magari a ce ai gashi na ta bar iyalin ta ma ko ta bar mijin ta ma bata san ba ma me take so ta shiga abin ga hanyar siyasa ta ta ta bar gidanta yana kawowa irin wannan zantan suka shiga kunnen mai gida ko kuma shiga kunnen yan uwa a zo a ce maka bai kamata ba ki hutu kina siyasa ko kuma wanda za ku yin takarar da shi yana da alaka da wani dan uwanka a zo a ce maka ai abokin babanka ne ai abokin wanka ne bai kamata ba yau ka zo ka kara da da shi ki bar mishi waɗannan abubuwan duka suna shiga cikin tahiyar da yake hana mata hutowa su yi na gode na gode madan zan sake dawowa wajen ko bari zo gare ka malam mado abubakar kani sakatare jar na ofishin magajin garin birnin difa shin ya aikin ku yake tafiya tare da mata a matsayin jagorar da take gaban ka to na gode sosai don ka sunana mado abubakar tare general na meri shi yau lalle yau allah ubangiji ya sa muna aiki tare da jama'a yau madam barma usman hukanta da ta dauki jagoranci mun yi aiki tukuru sosai tare da mata tare da maza tare da samari kai babar kowa baya ba shiganta na fari ma da ta zo nan gurin shawarwari ne kenan reunion reunion reunion da muka yi tare da mata tare da maza tare da saboda kwatanta musu ta hiyar da miri yayi wani irin gudunmawa suke iya kawa wani irin gudunmawa muke kawa dan saboda harkokin al'umma su gaba to dangane da wannan farma an yi kokari sosai an yi tarurruka diya mata sun gane maza sun gane hajiya ta wuce gaba sosai ta yi birma ya kan gwalgwaronta don saboda kowa da kowa ya zo a dama da shi.
Yau kamar da ka ce kuna kun zo a lokacin da take aiki kuna kama mata shin wani taimako ne kuka na farko da kuka bata shawara ta yadda za ta kasance tare da mutane ko kuma yadda za ta yadda aikin ta gadan gadan a nan Shawara shi yau in ka ce komin mene ne komin aikin jama'a take jama'an nan kenan dole sanyi hulɗa da su shawara na fari kenan a tara su jama'a maza mata samari 'yan kasuwa 'yan kwangila kowa da kowa ya zamanto ta gaya musu gurinta tunda yau kowa ya zo karaga mulki yana da gurin shi kenan cikin wannan tahiyar ne muke kama alal misali ma kama da muke ma mata yau ka duba ka gani jihar mu na difa ka san abin da muke ciki ita sun da security da ake cewa ba kwanciyar hankali da muka duba muka gani yawanci mata yau sun ba sa tare da mazajen su tunda wannan halin da ya sa yawanci da muka gani barama mata aka dauke kaman fannin rike gida wannan suna kawo gudunmuwan sosai maza sun tsaye da zambar su saura sun rasu amma sun ɗauko yaran nan suna tarbiyyar da su suna sa hanya bayan shi mu menene ne taimako muke zuwa muna nema musu akwai muna ake cewa ajiyar kamar sana'a yau mace in bata da abin hannunta ya zama to ce ce kuce ne can daban wanda bai gyara zama al'umma kenan dangane da wannan muna zuwa muna ga masu hannu da shuni suna ba mu taimako a sunan meri muna zuwa muna ba su suna sana'o'i iri iri eh to lokacin nan kuna aiki da maza sai gashi kuna tare da mata wani canji za a cewa ya kama ku cikin yanayin ku na ta da harkoki akwai canji akwai canji ka san yau me yake cewa yau Allah ubangiji da ya sa wannan ita ce take jagoran meri wannan mace ce mata suna goyi da bayanta sosai ban da shi kuma ta yi jagoranci direction na promotion de la femme kenan tun dama an san juna yanzu ka wani aji ne aka kawo bisa wani aji ke kenan yanzu da yake yan wajen su ce mace ce sun tashi su tukuru suna kama alal misali ya dai gulgudan zan gaya maka yanzu abin da ya shahi tsafta gari ma da yake ma bamu shigo ciki ba yau mata sun kawo gudunmansu suna kama mata anguwa anguwa suna sharan gari dangane duk wannan irin da aka yi wannan sun ɗauki wato alkawalin cewa in dai wannan ce za su kama mata za su kama mata ta gyara gari ta tsaftace gari kama musu ta tarbiyar da mutane su kama musu ya zama to mata ana sa su kowane irin shawara ana dama da su na gode zan sake dawo gare ka malam madu bari zo gare ka malam umar sanda sai ka gabata mana a gurguje kungiyar ka da kuma wato ya kake ganin jagoranci na mata a cikin wannan kasa ta musamman a wannan yanki na difa to salamu alaikum suna na umar sanda yana cikin kungiya ta farar hula wanda ake ce mata mosha bancin shi kuma muna da kungiya namu na dan farar hula wanda muka yi haɗin guya don mu ƙara ƙarfi ni ne mambar a ciki kuma a bisan yadda ka tambaye ni zan ce kaman yo mace ce a sama gunduman difa tana jagoran gunduman difa ko kuma kwaminikin difa ko kuma mutane sun yi so a ce meri tunda yawancin talakoki duka sun yi sanin meri to eh, shi jagoran mace a meri ba wani abun wahala ba ne ko kuma wani abu bata iya tunda ina mamaki na mamaki tunda ina tunai da aka hauda ta akwai masu cewa ai musulunci ya ce mace rauni gare ta bata iya jagorancin al'umma eh? ko kuma a ce mace bata iya ɗaukan umarni kamar decision haka ta, ta, ta ba maza muka ce musu ba haka bane muka ce musu shi harkan jagoran eh, al'umma mace tana iya yi namiji iya iya amma mu anan ba can musulunci ba aka kawo tunda ai ba shari'a muke a Nijar ba harkan
Kowa ya tayi da harkokin shi ne na addini, laicity, kawai da addini ake ta- daban harka gwamnati harkan eh, bariki daban kenan yanda namiji zai jagoran eh, meri mace ma tana iya jagora tunda ni mu a namu gani duka akwai wani kundi na meri wanda aka ce mishi code de collectivité territorial wannan an ka bi shi ko kai mace ne an kika bi shi zaka yi jagoran kominikinka babu matsala ba komi a ciki kenan mace dan ta zo yau ta hau tunda an kadi ba mata yau ita ce wannan mace ta hari wanda eh, meri kominikin difa ta samu kuma ga nan yau tunda ta hau ba wani matsala a ciki wanda za a ce wani abu ya hana ruwa gudu a a cikin kwaminikin difa tunda bana dawo ba abinda eh, secretary ya faɗi Da- tunda mu muna ga da idon mu Eh, abinda wato ake ku ne ganau, ku ne Eh, shiyau.
mu ne ganau, Na- mu ne gano a cikin gari muna ganin yadda ake shara yadda ake an wani matsala ya taso nan da nan ita da kanta za a kira ta ko kuma ta tashi ta je ta diba meye matsala kuma a cikin maganin shi Ka gane? amma a lokacin baya ba ranar da ma zuwa meri a cikin shi wani ya sani muna zuwa har akwai zai shigo me- mayor meri wannan mayor iya bai mu shigo meri port muna shiga mayor iya tura mu ma shiga iya shiga muna tura Allah dan saboda matsaloli sun yi wa amma wallahi tala tun da ta hau mu dai bamu zo ba wajenta dan saboda matsala yau na san dai ban san adadin watan nawa ta yi bana shi akai amma mu dai yan farar hula ina magana da su mu kungiyar mu ta farar hula mu dai mun zo meri ba akan matsala ba ba mu taɓa zuwa meri akan matsala ba amma lokacin baya kullum muna zuwa meri kan matsala ya kai wani shekara ba shida ko to bakwai ina fahimce ka kenan duk wata duk wasu ayyuka na- ko kuma ayyukan da za ku yi za ku zo a nan meri ku tattauna tare da ita hajja domin aikin naku ya je da kyau ko ko kuma ka- kuna kawo mata shawarwari na ci gaban muna wannan kawo shawarwari na ci gaban kominikin difa kuma an muna so mu yi wani abu na cikin kominikin difa wanda zai tahi da kominikin difa ya kawo gyaran tsari na cikin kominikin difa muna zuwa wajen ta mu tambaye shawara wanda za a yi tunda mu ma muna aiki a cikin kominikin difa kuma muna aiki a cikin jihar difa gaba daya kenan abin da ya shafi kominikin difa don mu zo tunda kominikin ta sai mun zo mun tambaye ta umarni ko kuma mu zo mu tambaya me ya kamata a yi an so mu ma sai mu ayatar da aikin nan zan sake dawo gare ka kan wasu tambayoyi mala eh, umar Eh, hajja an san da eh, kai tsaye kuke tare da al'umma saboda an ce wato ofishin magajin gari eh, ku ne al'umma ku ne da'ira shin yaya kasance taku eh, ta zama tare da al'ummar da kuke jagoranci a yau shin ya ne kuke da akwai wani lakani naku na daban koko dai To, shi dai aikin gunduma yana son haƙuri, yana so kuma ka saurari duk wanda ya zo wajenka. Inda halin a ciyo matsalar nan take ana yin shi. In kuma sai ya biyo mun kamo ta wani wuri mun nemi shawarar mutane da gudunmuwa masu hannu da shuni shi ma muna yin haka ne. Amma bin da matsala cikin tahiyar da aikina da al'umma. Kamar yadda Malam Umar ya faɗi suna kama mini ƙwarai. al'umma na kama mini suna kama mini tunda shi yau duk in wani matsala ya faru inda shawara inda a zamna a tattamna ana ciwo kan matsala don ka wajen tahiyar da aiki babu matsala kuma ina da ma'aikata ko kuma masu kama mini a nan ga kamar yanzu shi wanda maga takarda ni sabuwa ce bakuwa ce a a meri amma jika da sanin shi da jimawan shi a cikin wannan da'ira ina san ina da masaniya da yawa bisa kan abubuwan da aka yi a da da kuma yana sa ni a hanya da sauran kuma masu kama mini mu yi- mu- mu mu samu mu yi aikin gunduma kuma ina so in tambaye ku shin idan an ka kawo muku wata matsala ko kuma wa- wasu batutuwan da kuke ganin ya shahe al'umma shin idan za ku ɗauka wani mataki kuna la'akari saɗai ne za ku ɗauka shi ku bada ko kuma dai akwai nazari sosai kan ta yadda wannan ma- eh, harka ta tare da jama'a nazari kuma na ni kaɗai bai ya isa sai mun yi nazari duka da ekip kina gabaki ɗaya in ya zamanto in samo 'yan societe civil kin ina amfani da nazarin su kenan ni a nan take bin iya ɗaukan mataki komi yana son shawara don a samu tunda ni abin da zan gani ba shi ba za su gani kuma ba shi ba ne ba al'umma za ta gani don sai mun sa an komen duka wato an tattauna an shawarwari shawara a kuddo abin da ya kamata a yi lokacin ne za mu aiwatar Ya- to, ya ita su mata saboda an san ku ku ne eh, eh, jagora shin mata suna ba ku haɗin kai sosai wajen ayyukan naku eh, na wannan nauyi da aka iya rataya kan wuyanku Eh, t- eh, gudunmawar mata yana tare da tahiyar mu ta demokrasi da muke ce ma demokrasi inclusive tunda in kun ba kun gani ko zan maka tambaya yanzu ka ɗauki kaman tsuntsu yana da hoke ko Eh, ko ka ɗauki jirgi shi ma yana da abin ga yana shahiri.
to yanzu yana tsakan tahiya ko kuma kamun ya tashi ka zage mishi huhuke ko kuma jirgin ka wannan kin shi yana iya tashi ko kuma in ya tashi yana iya tahiya a yana dawowa dai ko ya tashi
shi wanda ya hudo concept na demokrasi ya kwatanta da demokrasi abubuwa ne da al'umma za ta yi don saboda al'umma kenan mina ke nihi da nan in aka ce al'umma ya kumshi maza da mata kenan dole kowa sai ya kawo gudunmawar shi yau in ka diba ɗazu ka ce mata wajen nawa ne suke suke meri kenan duka wannan ƙarhi yana nuna mata suna su- sun san menene abin Siyasa ga ne.
siyasa kuma menene amfanin su ko kuma meye gudunmawar su a cikin tahiyar da siyasa nan gaba zaka gani tana yiwa matan masu hi maza yawa cikin abin ga Eh, a cikin adadi mata sun yi mazan yawa a- a cikin a adadi cikin ma siyasa ma za ta zamanto in za mu abin da ke Da, tunda ah, deja mun fara yunkuri ana yunkuri ko mata suna sanin menene siyasa ko da yake da babu wayewan kai amma yanzu alhamdulillah radio ka telebi- talabijin kuma da wani eh, horo da ake ba ma mata ya kawo mata suna sanin menene to tun da kuka ɗauko wannan batu eh, ina zuwa za in kai ka ne to ga a- a a gurguje ina ganin saboda Eh, a lokaci gurguje.
yana ta yaya Paske mata yanzu na ɗauki abin ga misali garin difa ka gani yadda mata suke shigowa nan kenan matan wannan da su duk wani shawara in menene za a yi sai an nemo association kinsu tunda muna da babbar association kinsu ta kwangafen ta hanyar su ne muke bi a kira duka structure a yi aiki in wani shara ne ya tashi suna tare da ni in wani babban mutum ne zai zo mu- ana tare da ni kai duk wanda zai nemi gudunmawar mata wallahi mata suna hudda ni kumya cikin garin difa kenan akwai kokari akwai kokari kuma masha Allah suna mini shawara Kuma an ce Ba sai shawara sun zo ɗaukar ba, ɗaki.
suna zuwa suna ce min hajji an an yi kaza an yi kaza akwai daɗi hajji a kiyaye kaza a kiyaye kaza akwai daɗi to kenan yau in ina tahiya ina gode musu ina gode ma 'yan farar hulan ina gode ma kuma mataimaka na abokanan aiki to eh, cikin wato kun ko batun mm, horon da mata suke samu kuma mun san a lokacin zaɓuka akwai ƙungiyar eh, fad niger da ta ɗauyi ɗai- ta yi taɗawainiya na horar da mata kan harkar jagoranci da ma harkar siyasa Eh, shin kuna daga cikin matan da suke cikin waɗannan na karɓa wannan taimako daga irin waɗannan ƙungiyoyi ko kuma ya kuke ganin tafiyar da ita wannan eh, ƙungiya domin tallafa mata shiga mm, jagoranci shiga shugabanci a cikin harkokin siyasa da na tattalin arziki To, masha Allah, ONG FAD ta yi gudunmawarta kuma tana cikin yin gudunmawarta. Kafin zaɓe ta yi horo, ta gwadi menene matsayin mace, kamar a ce shugabancin mace, a ce me ake cewa gudunmawar da mace za ta kawo duka abubuwa dai da ya shahi zaɓe da me ake cewa ƙuri'an mata duka an yi shi. Bancin wannan kuma mun zo ma a muna amerikin ta ci gaba tana mana horo iri-iri hal yanzu ma ba mu yi ma sati biyu biyu ba da an mana am- am- an mana ho- horo ƙara ma juna an sani ƙara.
kenan Eh, to ya kuke ganin eh, eh, akwai wasu sauran kungiyoyi da ita eh, wannan ofishi naku eh, saboda muna ganin yadda wasu ofisoshin magajin gari suke hulɗa da wasu na wace ko na ƙasa eh, na cikin gida shin ya kuke tadda irin wannan dangantaka kuna da ita muna da ita muna da dangantaka da su kuma bancin ONG fan muna da ONG jiya da suke cikin garin Difa da suke kama mana ana mana horo suna mana tallahi kuma in muka dibi ONG international su ma akwai su da yawa masu kawo mana kamar su UNICEF suna kawo mana gudunmuwa bisa kan tahiyar da ayyukan gunduma suna mana an tuka foro iri-iri suke suke bamu kuma sha Allah vraiment horo dai mun samu gwargwadon abin da ya bamu daman yau ina aiwatar da ayyukan komin babu babu tangarda ko da yake ba a rasa tangarda za mu zo kan irin matsalolin da ake can karo da suna jagoranci bari in dawo gare ka malam mado abubakar an san da eh, da'irar eh, birnin difa wato tana daga cikin eh, da'irori na wannan kasa tamu da suke tar da harkokinsu shin eh, kungi- eh, ma'aikata ba ta aiki sai da harkar eh, kuɗi da kayayyaki shin eh, ta wannan jagoranci na ah, madan mm, barmu asama'u barmu shin akwai wani wata wata hanyar da kuke ganin eh, wannan bangare na shugabanci naku yake taimakawa wajen shigo da eh, kayayyaki da kuma bukatunku na yau da kullum na jagoranci wannan da'ira a takaice ka san shi aka ce komin wato ƙasa ne cikin ƙasa za ce duk abin da ka san gwamnati yana yi komin ta na yi shi fanni fanni noma kiwo da sauransu akwai kundin mu da muke cewa bidje kundi ne na tsarin samun kuɗi da kashe kuɗi cikin shekara abin da ya shahi wannan kashe kuɗin ko kuma da wannan eh, wannan lissafi da ya kumsa wannan kundin abu ne lissafi ne na shekara guda kenan kowane fanni ga abin da ya kamata a yi ga abin da za mu samu ga abin da ya kamata a yi maza yara manoma masu kiwo yan lokal ba a bar kowa ba to alhamdulillah kwamitin difa an gwada an auna an gani cikin kwaminoni 266 wannan kwamitin difa bisa tayar da aikinta bisa kuzarinta bisa bunƙasa harkokin jama'a ta zo ta shida cikin nijar kowa ya sani mu guda menene ne yau komin ce wanda take cikin garin difa yana cikin wato shabli da region akwai governor akwai presidancin konsai akwai ma'aikata diya-diya kowa da kowa yana nan wannan babban sa'a ne gare mu kuma bayan shi kasuwa kasuwa kasuwa iri-iri wanda muna iya ɗaukowa wato abin da ake cewa tax tax wannan muna da shi alal misali ina son kwatanta ma bidijekin mu 1 miliyar 200 miliyan bidijekin mu na bana akwai gudunmawa da gwamnati take kawo ta fannin petrol bana sun bara sun ba mu kuɗi abin da ya kumshi kuɗi ne ya kai wajen miliyan 400 mu ma daidai gwalgwadon mu kuɗi muna amsowa communicating difa vraiment akwai kasuwanci yanzu yana tahiya komai yana tahiya muna da kasuwan kihi muna da kasuwan tattase muna da babban kasuwa muna da kasuwan hatsi muna da gurin kihi wanda ake sai da wannan abu suna kawo mana alheri diya kuma shi wannan yana tare da kuzarin wato shugabancin ita madam wanda ta tashi tukuru cewa ga inda ya kamata a ji a samu kaza ga inda abun kamar yaƙi ne yaƙi ne wa in ka zamna komai bai shiga sai ka tashi ka gwada kuzarinka ka shiga nan ka huta nan ka shiga nan haka nan ne tunda mutane sun yi zauwa da matsalolinsu ka gane ko da su zo su biya kamar wani diyan su haka namun da ya kamata su biya wa meri yanzu ka duba gani garin dife wannan babban wato yaƙi da ya kamata yau gwamnati ta yi akwai hakan kan da ya shayi tsabtata gari don tsabtata gari wannan abu ne wanda yau in ka duba ka gani tukuru an kashe wajen miliyar saba'in rindifa yau in ka duba duk inda aka yi fetur wannan wannan abu an bari kara zube sun ɓaci to nan an ɗauki wato yauni an ɗauki matakai cewa ba a bari wani abu ya je gurma ne dangane da wannan ana nan ana ƙoƙari sosai share-share ne duk abin da ya shahi wato wani abin da za a kare wani abun da saboda a ci more shi ana nan ana ɗaukar matakan ba sahi ba marci.
Na gode Malam Madu. Malam Umar a matsayinku na ƙungiyoyin farar hula shin wani horo ne kuke tadda shi wani domin dafa ma ita wato ofishin magajin garin difa domin tafiyar da aiki saboda an san da ƙungiyoyin fararen hula kuma kuna kusantar al'umma kuna jin matsalolin da suke cin karo da su sannan kuna kawowa shin ya ne kuke tadda aikin naku ku gadan-gadan.
To mu dai aikinmu na fari daman kamar an tare da al'umma aikinmu na fari mene waye kanun al'umma ne kamar wanda aka ce sensibilisation tunda mu ba wani asusu gare mu ba wani zamu zo ma mutane kamar horo haka a mu abin da muke iya tara yan radio tunda mu yan radio kamar mu da su tare muke wani sama ce da ta sama da ta kasa mu da yan radio kenan muna so mu yi wani abu ko mu waye ma al'umma kanu basan wani abu haka kamar tema guda biyan lanho kawai biyan karo da sauransu sai mu je radio mu yi sensibilisation mu haɗi musu ga hakinsu kuma ga abin da ya zama dole a saman su tunda akwai abin da mutane ba gane sai su ce ni haki na haki na amma ba su san ba su ma akwai tilas tana da haki basan su to a nan gari yawancin duka mutane ba sani ba yanda ka hoto magana yanzu ta karo a difa mutane ba sa biyan karo a yanda na sani a da ban san yanzu ko sun harbiya tunda karuwan ka doka jika ne a jina a shekara ko kuma ko jika biyu ko jika ne da ajiyar jika ne a shekara to ka diba ka mutum iya so a taimaka mishi a taimaka mishi amma baya iya biyan jika a shekara to kaga kuma shi wani ayyuni ya zama dole kai ka biya karo an kana so a taimaka ma tunda ina ina tuni bisan harkar sai da hatsi wannan na wani lokaci ina cikin kwamitin shi an za a saida ma hatsi kai dan cikin kwamitin difa an ce kwamitin difa garin difa da sauran ƙauyuka an bakar takardan fami na wannan ba a saida ma haka gwamnati ya ce an baka takarda kenan ka baka biyan karo na meri baka biyan abin da ya zama dole baka biya kenan ya za a baka ba a baka ko baka je ka ce ba an hana ka tunda kai ma baka bi ba abin da doka ta ce a yi to shine kamar nake so in dawo kamar a yanda wannan sakatare ya hudi eh bisan ta yaya da kominikin difa da na so a ce yau ka je kasuwa wata kasuwa karama da aka yi sabuwa Nijar ba ta kasuwa Petimar Shaki ce mata kuma ita eh, madam eh, le maire ita ta yi wannan kasuwa amma ka je ka leka babu shi a Nijar ko an yami babu fitimar shi mai tsari mai kyau ka je ka ga irin shi a nan garin babu amma an ka tashi yanzu da dai mutane su rubutuwa ba da tun je ka leka ka gani da sai kan mamaki da sai kusa a kotu ma kun doka a television yau kana ganin dukkan waɗannan ayyuka suna nuna lalle eh, ana ta yadda ayyukan da talaka suke so saboda ku kun ce kuna idon talaka ne idon al'umma shin ya ku- kake ganin haka nan wannan abun talaka suna son shi tunda an ka ce can kasuwa duk talakoki ne a ce yan kasuwa duka talakoki ne a ce babbar kasuwa ce kuma duka yan garin difan talakokin da manyan kowa wannan abin da aka yi ya burge shi tunda abu ne wanda aka yi da har mutane suke gani kamar wani a tada ka daga wannan wajen a mai da kanan wajen zai kawo wani matsala a'a daga ba mutane su gane a shi wannan abin alheri ne yanzu a ce da ka shiga kasuwa ka ba mutane ka tume mutane wo wani kasuwa da aka yi a wajen ku alheri ne ko ba alheri ne wallahi a cikin mutane ba wanda zai ci maka ba alheri bane tunda ni na shiga kasuwa kullum muna muna yawata kullum a cikin abin da yake kuma zan kara kawo wata magana wanda busan harkan jagoran eh, komin wancan satin muka je wajen pompier pompier an kan shigo a gari akwai inda aka tare hanya muka je muka tambaya ya aka yi, ya aka yi, ya aka dami dami dami ka gane ko an kaso ka sashi an kuma kaso ka ka- ka sashi yanzu muna nan muka gyara da su da muka gyara da su suka a a gaban mu suka dan fudda fiye taya da suka sa da sauran su yanzu sai sai muka yi- sai muka yi jance meri da muka yi- suka jance meri suka ce to yanzu abin da suke so an meri tana kama su gudunmuwa eh, interdit de stationné tunda matsalan da yasa suka sa wani abu akwai abu dalili da yasa suka sa wani abu muka ce insha Allah za mu zo meri mu ga mu ga wannan eh, mayor eh so mu ga yadda za a yi a a samu wajen a ce a cikin su ba- babban nasu arjan shaf ya ce wallahi tallahi ya ce ya ce a Nijar baka samu mayar ta mace kamar irin wannan ina hudu a radio ya ji ba ƙasa nake mishi ya ce baka samu muka ce mishi don me ya ce wala duk matsalar su tunda su famfi ne suna aiki da meri akwai gudunmuwa da meri take ba su ya ce duk abin da suke so daga sun zo ba wani meye da kuyi waye shi ba su aiki amma lokacin baya ba haka bane to ka gani kenan shi ma wannan wani shaida ne ake ma mutum mai kyau yanda shi ba a gaban shi ma ake faɗi jancin ba ni ma yanzu da jance ne ka tunda an kaji abu kai ba ka faɗi ba wani shi bai faɗi ba amma mu ya faɗi mu ko mun faɗi to sai dan in ce maka ne shi jagoran eh, komin ba dole bane sai namiji wani lokacin mace ma ta namiji eh, jagora tunda ana so ka zama mai gaskiya an kana jagora ta yawancin kasan maza maza masu da gaskiya duk a jagoran namiji ba da gaskiya wannan namiji ne a mace an yi samun gas- gaskiya mace tunda mace akwai tsoro Kwan sai a nan ne.
a tsaya da shi ke da to madam muna so mu dawo kan matsaloli saboda duk aiki ba a rasa matsaloli shin waɗanne matsaloli ne suka hi- kawo muku eh, tsaiko wajen ta yadda jagorancin naku a matsayin ku na ɗiya mace matsala ai ta yawa ma zan in ce ma yanzu in garin allah ya waye in ka ga mutum ɗari a nan tamanin kin duka matsaloli ne suka kawo da ket za ka samu abu biyu na hanya ai- ta hiyar da ayyuka na cikin gari kamar cikin kadirkin sarvis ne kuwa hulɗar sarvis da sarvis haka nan yanzu shi matsala na farko duk wanda zai zo so yake a nan take ka biya mishi bukata
akwai matsala da ne eh so yake a nan take baya comprendre ba kai zaman da kake yi wannan ba kuɗi ba ne a aje ko kuma ba hatsi ba ne a aje ko kuma ba wani abu ne ba da in ya zo ya kawo kukan shi ka sunguma ka ɗauka ka bashi Ah? kuma babban matsala wanda ka- ya zo yau ya kawo kukan shi in a farawan sati ne litinin tabbata ran juma'a sai ya ƙara koma don ya samu biyan bukatan hari in ka dai ba ka gani mutane ne wanda suka saba zuwa ana, ana musu alheri alheri su da suke ƙara komowa alhalin ku yau in aka tallafa maka ya kamata ka san wani ma yana so kuma ka san wannan in ana ɗauka yau ana ɗauka gobe ƙarewa yake sai ana maidawa gurbi to muna inda muke kamar yadda wanga ya faɗi ba su biyan lanho amma na samu sun biya na, na jayo hankalinsu mun tattauna da su mun samu an biya na 2020 mun sake aika rol na 2021 don mu samu abiya ina ganin hajiya ku lalle kuna jagoranci na gari saboda ya ce akwai wuya a biya karo a wasu 'yan shekaru wallahi mun samu sun biya na na biya da na kai ne dun- yake da eh, kuma wayar da kai tsarin kusanto mutum domin ka ka- ka gane da shi eh muna tattauna na ja hata ne zan sa takara in ga wani mai garin hari da zai biya ga baki ɗaya zan mishi tukunci eh wannan ma yana sa ku- mutane su su hamzarta su rika biya haka ne amma masha Allah da ni da abin ga chef de quartier da chef de village ba mu da matsala zuwa zuwa duka muna taruwa muna ina gwada musu matsaloli kuma sun san ke yau in suna so a musu pompo ko suna so a musu forage sai in meri ta tana da wani abu kamun ta je wajen masu hannu da shuni su mata kenan in ba su sa ba sun san da garinsu yana cikin matsala meri ba ta iya samun kuɗi da za ta yi ta, ta- ta aiwatar musu da ayyukan nan shi ne muke jayowa hankalinsu kuma sha Allah sun hara gane ko ma in ce sun gane suna zuwa yanzu in gari ya waye zuwa an jima ka gani akwai chef de quartier wanda akwai wanda suke zuba akwai wanda sun fara ma zubin na 2021 na'am Eh, madan a tambaya kuma wadda nake so in shine ya kuke ta yadda jagorancin ku na eh, na iyali da kuma aikin service saboda ai abubuwa ne guda biyu wanda akwai waye a a kula da su eh, nasara yake cewa in baka iya consider kin shi za ka yi creating burnout kenan mine ne gajiya da inda za ka yi eclate baka- baka gida baka ma'aikata masha Allah kafin in zo nan wanda ya aiki duk cikin proje yana da haƙurin yana da juriya aiki kana iya consider ni nan in ka zo karhe bakwai da minti arba'in kana tar da ni a biro wata ran kuma sai karhe shida ma in huta in barna bayya hana ni wallahi da ni da iya- da iyalina in yi ta da aiki yara ba su ciya an bar su mai gida ba ya ciya an bar shi duka wannan ba mai gidan ma matsala wanda ya zama yi tsohon ma'aikaci ne kenan ya san yadda ta Eh, da haka.
gun- gunduma take Eh, to eh, kuna batu eh, kan ta da jagoranci akwai na san mata da dama da suke so su yi koyi da ku wani saƙo ne za ku isan musu ko wani kira ne za ku ba su to na farko dai sai in ce musu duk abin da kake son yi in dai na ci gaba ne ko kuma na ke kis- ki- ki ki zamanto jagora ne sai ka hudda tsoro ko kuma ki zamanto nasara ke ta estim da suwa kare da kanka mm.
ka yarda da kanka ka hudda tsoro kuma ka hudda shakku ka hudda shakku paske in ka ce yau ina eske ina iya yi kenan ka ji tsoro
ka ka- ka- ka fara jin Ka fara- ka sare za a ce Ka sare. eh tsoron shi yake kawo sarewa ka gane ko kuma yau ya kamata a ce mata suna neman sani suna neman wayewan kai kamar in na ce sani akwai horo da ake yanzu sai a ce ong kaza ta zo don ta bayan ma mata kai bisa kan eh, cikin hanyar si- abin ga cikin polit- a harakan politik da sauransu sai ka ce kai kai dai in ba kuɗi ba ne ba za a ce kungiya ta zo za Mararan dai a zo.
Eh, abin ga. kai baka zuwa alhalin ku kuɗin nan da kake so ka samu tana yiwa in ka zo ka ka- aka maka wayewan kai aka maka horo kana da izinin kai ma tun ba ko ba a baka ba ka nemo shi kana da hanyar da za ta sa ka karu ka wayewa kai ya zamanto kai in aka ce kai in kuka tai gari dif- garin difa ko in kuka tai gari kaza in kuka samu malama wance masha Allah za ta sa ayyukan ku su ta yi daidai tunda tana da ilimi tana da wane ne ta sha samun horo ta sha abin ga kaza kaza kenan kamata ya kuma mu nemi sani a tsakaninmu ake eh to madan eh, akwai wani abu wanda ah, ba- ban so in tabo shi ba amma ina ganin yana daga cikin hanyoyin da za su eh, suke iya zama cikasa amma eh, as- alhamdulillah eh, yanayin tsaro ya- eh, tunda an ka duba mata da dama wannan yan- matsala tsaro ta galabaitar da eh, ta galabaitar da su shin wani fata ne kuke yi na ganin eh, zaman lafiya gadan-gadan ya dawo a cikin wannan yanki naku na difatar da mata za su ƙara hoɓɓasa wajen kawo tasu gudunmawa ga ci gaba masha Allah yanzu dai in muka kwatanta shekarun baya mu ɗauka daga sha- eh, 2014 ko in ce 2014 koma in koma baya 2013 zuwa 2017 an sha wahala tunda a lokacin nan ne ina directrice kan promotion de la femme na ga yadda mata suke gudu da iyali maza sun mutu maza an ɗauke ka zo ka ga mace chef de famille da iyali nawa ma za a ci babu wurin kwana babu abinci masha Allah da gudunmawar gwamnati da masu hannu da shuni an samu an ɗauki nauyin waɗannan mutane kuma ƙoƙarin da gwamnati take yi na shinhiɗa kwanciyar hankali a ƙasan difa wallahi mu dai sai mu tunda yanayin difa na da da yanzu ba a magama shi masha Allah a yanzu dai kai mun gode ma Allah difa tana cikin jiha da sai mu ce kwanciyar hankali ta fara shinhiɗuwa ko ma ta shinhiɗu za mu ce saboda an ka duba al'umma ma tana kawo ta gudunmawa Tana kawo.
sosai na'am Kun gani akwai lokacin da difa duk al'umma ta taiwa amma a baya masha Allah yanzu kun gani kuma kun gani president in babu kwanciyar hankali ba a mai da mutane cikin wuraren su
yanzu abin da nake fata ya zamanto al'umma ta kama ma shugaba kasa ta kama ma shugabanninmu na, na jiha da suke kokarin su suma wajen kawo kwanciyar hankali menene gudunmuwa da za su kawo in ka ga abin da bi da kyau ya kamata ka sham ka ka faɗi ma abin ga- ma- eh, ma'aikanta ana kare ka tunda ba a zo a ce ba wane ya faɗi za a diba a gani abin da in gaskiya ne a ciwo matsalar shi nan da nan amma yana yiwa kuma in sharri ne kama wani gobe ko kawo zance- ka kawo zancen ka ba a ɗauke shi ba amma fatan da nake yanzu gudunmuwa da al'umma take kawowa su ci gaba da kawowa wannan gudunmuwa ya zamanto mun kama mun sa ƙasanmu ko kuma jihanmu ta zamanto kamar sauran jihohi yanda za ka kwanta lahiya ka tashi lahiya tunda da da ba ka san ba ka like kofarka sai ka bar kofarka ka tai ko ina ka komo sai ka tai kai wata ma baka zo ba wallahi ba mai shi wannan lokaci yana ganin zai yana ku- yana kusan zuwa yana kusan zuwa tunda president yana da dan na'am Eh, na gode na gode mada- ma- malam madu abubakar wani kira gare ka eh, game da yadda mata suka suke wannan suke taka muhimmiyar rajon shiyagoranci da kuma in- in tabbatar da kwanciyar hankali musamman a cikin wannan yanki na difa a cikin wannan uh, ma'aikata taku ta meri wani kira gare ka saboda lokacin namu ya ta yi Mm, to kira babban kira da nake yi yau shi allah ubangiji ya sa mace take jagorancin komin wannan babban kira na wannan tunda ta mika hannu tana so ta yi aiki da kowa mata su tashi su kama mata so stay civil ne kowa mai da takaicin wato bunƙasa communication shi birama muna fata su zo su kama shi wannan aikin jama'a ne kuma aikin jama'a sai da jama'a kal a sa siyasa ciki kal a sa irin wannan ra'ayi na cewa mace ba ta iya jagoranci kenan an kwatanta yau kuma akwai wato hujjoji diya bayani diya wanda ke kwatanta lalle mata suna jagoranci akwai waɗansu kasashe mu akwai mata wanda suke president da republic da sauransu a yanzu kama niger post iri iri suna nan na ministerori da sauransu mata ne suke jagoranci kenan mu wuce wannan gurin cewa sai wane sai wane a kowa ne dan adam kana da basiranka kana da saninka kana iya jagorancin komin to wannan abun ne nake kiran mutane su hudu a kansu tunda akwai irin wannan halayya a- wanda yake ba mutane wahala a difa wanda wato suna sa har za akwai yan waɗansu- ra'ayin riƙau kenan yawo akwai ra'ayin rikau suna nan ya kamata su sake tunda yau wannan komin iya gurfa ne mu duka ne in an kare siyasa ha wato aikin komin ne ake kai ka kawo naka ni in kawo naka ba dan adawa ba dan wani kowa ɗaya ne tunda yanzu komin da aka tsara shi kowa ne ya je ya bunƙasa karkarin shi kowa ne ya je ya taimaka ma jama'a shi in ka zauna baka kawo gudunmuwanka kana mai da aiki baya
ina gode malam uh, umar wani kira gare ka a uh, matsayinka na mamba na rukunin kungiyoyin fararen hula kan jagorancin mata da kuma yadda ake tada uh, meri dan nan difa to ni dai eh, kiran da zamu yi shine mutane su sani shi eh, jagorancin komin kamar muna so a ce yau komin kin difa ta, ta, ta ci gaba ta bunƙasa tunda mutane su hudda tunda daga an ce an sa mayor a cikin komin harkar siyasa ta kare wani bin abin da ke hana ruwa gudu akan an kare siyasa ma mutane an ɗora mayor a cikin su mutane a kuma masu sa siyasa a ciki e kuma ni kuma amma zan dan dawo baya wannan madame le maire babu wani bambanci akan wannan nata ne wannan ba nata bane na harkar siyasa mun gari idon mu a kowanda busa tare ma ba dan siyasun su bane kuma suna tare dan dai ita kowa ya zo cikin konseye dukan su kowa ya zo a yi aiki da shi babu jancan kai dan wancan ne ni dan wannan ne a a ga mu duka ayi ma komin aiki to shine muka so konseye su ma su gane yanzu babu siyasa yanzu komin ake so ta ci gaba kenan ya kamata mutane su bari ruwa ya gudu komin ta ci gaba tunda ai shi konseye an mayar zai dauka wani decision ai sai an yi kwanse aka yi kwanse ne shi mayar sai executive ko to kenan ya kamata mutane su gane duk abin da za a yi na cin gaban komin ne kuma kwanse su gane an wani abun bai je garin su ba gobe zai je garin su tunda wani lokaci akwai an abu ba na garin mu bane mu ba ma yarda shi ba haka suke wani lokaci kenan ya kamata a ce ya zama yau na ku ne gobe yawa a ce kowa a mishi kenan priority na na gode ina ganin madan wannan bato akwai wani karin ko kira da za ku yi ga abokan aikin naku kwansayi
kiran a kira da zan yi shine ni tun da na zo na ce duk wanda zai kama mini in yi aiki ban na bambanci zan yi aiki da shi kenan ni ban iya wariya ba ban taba daukan wani abu ba da zai kawo cikaskin tahiyar abin ga jagoranci duk abin da ya kasance in sai na shawarci kwansaye dole ne sai na gama da bangaren namu da bangaren abin ga adawa tare muke yin shi babu aikin da za mu yi in fudda wannan ko in fudda wannan a'a kuma su technician kina duk abin da na san ban san shi ba tunda ni bin ni boyewa bin ni tsoron in zo ko bin ni jin kunya in zo in ce ma wani kaka ake kaza kaka ake kaza tunda in na zamna ni zan cutar ma kaina kenan ina tambayar su shawara duk ko ni yau ko manoeuvre ina tambayar shi shawara in kana so ka tambaye su kai kenan ni ta da aiki ta na na komin maniyar da maniyar inclusive ne ke yinta ina sa kowa ra'ayin kowa yana shiga ciki kuma ina fatan duk wanda kira ne nake kama mini da suke yi su ƙara kama mini mu samu mu yi aiki mu cikin kwanciyar hankali na gode na gode ina ganin da wannan bayani na madan barmu asma'u kanta magajiyar gari ko ce gabar ofishin magajin garin birnin difa muka zo ƙarshen wannan mahawara tamu abinda za mu ce shine dai wato madan asma'u tana kira ga dukkan bangarori ga dukkan waɗanda su taimaka mata wajen wannan jagoranci nata domin aiki ya je tunda al'umma take ma aiki kuma ya kamata su ma al'umma su kawo tasu tasu gudunmuwa musamman ta biyan haraji ta biyan lanhu ta kawo tasu gudunmuwa baki ɗaya domin ci gaban wannan yanki na difa ina ganin wannan shine ya kawo ƙarshen wannan maharata mu a cikin bakin da muka samu mun samu ita kankanta madam lamer wato madam barmu asma'u kanta mun gode Allah ya saka da alheri sannan mun samu malam amadu abubakar sakatare janar na ofishin magajin garin difa na gode Allah ya saka da alheri sannan na samu umar sanda na mojen difa na gode Allah ya saka da alheri ni malama ma adadin jagoranci wannan mahara daga nan ofishin magajin garin difa nike ce da ku a huta lafiya sai wani sabon jigo.